العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka dauko karatu a cikin wannan littafi نائنه المسائل الفقهية للمدارس الإسلامية الجزء الأول والثاني والثالث أو الطرف الأول والطرف الثاني والطرف الثالث أكركشن ونن دورة فقهية سردية دورة فقهية سردية ميوا أزو أتي دورة حديثية سردية أو دورة نحوية سردية أو دورة عقدية سردية أو دورة تاريخية سردية وغير ذلك الله تيمكيم أيو ذا متقبا لقى إن مكذايا كما أيو إن شاء الله تعالى ذا ميقوكرين كملا wannan ɓangare shafi na ashirin da ɗaya alhibatu hukuncin kyauta wa sadaka da hukuncin sadaka wal wasiyya da hukuncin wasiyya alhibatu abinda ake nufi da kyauta hiya tamlikul insani ma lahu li ghairi shine mutum ya mallakar da dukiyansa ga walinsa min gairi iwadin ba tare da wani musanye ba min gairi iwadin ba tare da musanye ba saboda mutanen da su suna trade by baka in ka ba da wani abu sai ya baka wani abu saboda haka kyauta ana bayarwa ne saboda Allah wa hiya mashru'a fil qur'ani was sunna kyauta shari'a ce cikin qur'ani da hadisi wa wal aula biha sai dai waɗanda suka fi cancanta da kyauta al aqaribu su ne dangi na kusa waljiranu da makwabta walmasakinu da miskinai wa yusahabu liman uhdiya ilayhi shay mustahabbi ne ga duk wanda aka bashi kyautan wani abu an yukafi aman ahdahu ya saka ma wanda ya bashi kyauta aw bi qawlihi lahu ko da da fadin sa gare shi jazakallahu khairan amma duk wanda yayi kyauta ba a barin saka falan ba ta sha biyar wa hiya allati zakarnaha fi taraf al-awwal min hadha al-kitab lamba ta sha biyar kazalika yafalu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka manzon Allah yake yi haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake duk wanda ya bada annabi kyauta to sai ya biya ko da a hankali ba wai lalle a lokacin ba saboda haka duk wanda ya maka kyauta ka yi kokari ka biya shi mafi karanci ka ce ta za ka Allah kaiwa to idan ka yi haka magana ta kari na'am wa ya harumu tabdilu ba'dil auladi yana haramta fifita sakin yara ala ba'din bisa saki fil hibati wajen kyauta mutum yana da yaya in kaga dama kana iya fassarawa ba'dil auladi sakin yaya don fassarar za ta fi fitowa haka akan yara yara kaman ba waɗanda kai ka haife su ba in kana da yaran shago waɗanda suka fi biyayya sai a sallame su sai a ba su jari mai taurin kai kuma sai a kyale shi a ci gaba da murkusa shi ana koya masa darasi ba haka ba ne wannan ana nufin 'ya'yan ciki kana da 'ya'yanka ka fifita waɗansu a bisa waɗansu filhibati wajen kyauta illa idza kana hunaka darura sai dai idan akwai lalura a wannan bangare kal'aha kamar ainihin wato al'aha ita ce abin nan matsala mutumin da yake da targade kamar misali a ce gurgu ne ko makaho ne to wannan babu laifi a fifita ki me yasa za a fifita ki saboda lalurarsa al'aha ita ce mummunan cutar da ta zamo ta riga ta tabaibaye mutum mai yiwa hadu da ita da ita zai mutu shine kaman gurgu saboda haka in kana da yaro mai illa irin wannan ko mahaukaci ko wani tangal-tangal haka shine misali aule sababi ta'atihi ko saboda tsananin biyayyanta da'arsa wa adami isyani da rashin sabonsa kana da yaya kaman guda biyar sai aka samu waɗansu yi tawaye sun zama yan iska sai aka samu masu tsananin biyayya to wannan kana iya ba su kyaututtuka ɗin ka karfafa su saboda waɗanda suka yi tawayen nan ko za su dawo kan hanya na wa kazalika kuma haka al'amarin yake la yahillu ruju'u bai halatta dawowa fil hiba cikin kyauta mutum yayi kyauta ya fasa bai halatta ba la yahillu ruju'u bai halatta dawowa fil hiba a cikin kyauta mutum yayi riba illa idza kanat hibatal walidi li waladihi sai dai idan kyautan mahaifi ne ga ɗansa to yana iya ba ya fasa amma in ka riga ka ba da kyauta to ta riga ta tafi annabi ya ce duk wanda ya dawo daga kyautan da ya bayar kaman kare ne ya yi amai sai kuma ya kanya amansa ai kun ga mummunan abu ne saboda haka ko da ka fasa to kar ka yi amfani da wannan kyautar eh don wani ya taba zuwa wajena ya zo na ɗauki naira dubu biyu ne na baki ina ganin sai ya raina sai na yi yunkuri zan kwace dubu biyu a fiskansa na gane cewa kawai ya raina kuma kawai irin masu son banzan nan ne ni ma na ji nauyi ne na fitar da dubu biyu na bayan to idan da na kwace wannan bai halatta shi ba sai dai jiyan ba da wani kyauta saboda hakan wani ya raina dubu biyunka wani in ka baki wallahi zai kwana yana maka addu'a ba haka ba ne wa man yaj'al al-ma'rufa fi ghairi ahlihi yakun hamduhu zamman alayhi wa yuzmami inji zuhair bin abi sulma Allah ya kyauta kar mu shiga wani fage da ba na'am wa inna lahu rujua eh ai da ba haka ne saboda ai tunda ya raina sai ka kwace sai ka ba da wani amma ka dawo ka ci gaba da amfani da wannan kyauta ko sadaka bai halatta ba saboda hatsari ne tunda ka riga ka ba da Allah kuma Allah ya karba shi kenan magana ta kare amma kaga mutanen yau dama karen bana maganin zoman mana haka ce kaga magabata can su ba za su yi haka ba sai wani ma ya kara maka da ya ce ka yi haƙuri ka yi haƙuri abin da ya samu kenan ka yi haƙuri ya baka haƙuri to mu yanzu ba za mu iya abin da magabata suka yi ba wannan shi ne gaskiyar lamari Allah ce muke mu fa inna lahu rujua lalle mahaifi ya bada ɗansa kyauta yana da daman dawowa fiha a cikin kyautar li sababin qawi saboda wani dalili mai karfi wa hadayal ummalu kyaututtukan ma'aikata mutum yana ma'aikaci ya baki kyauta haramun wa gululun haramun ne kuma gululi ne don saboda mutum zai sake hanya ba zai abin da ya kamata ba lalle wannan sadara sai dai a kasar waje ba najeriya ba najeriya kan riga an dulmuya gaba daya ma'aikaci za a turo shi wani aiki in ba a dan masa kyauta ba sai ya yi zina saboda haka sai a dan masa kyauta to wannan kyautan da za a yi masa haramun gululi ne kuma wa man yadlul yati bima dalla yawmal qiyama falyattaqullah saboda haka ma'aikata su ji tsoron Allah wal yusinu su kyautata wal yutqinu a'malahum su inganta ayyukansu yanzu ko committee ake yi za su biya pension wanda aka dan hakala musu wani abu sun fi aiki da sauri ko ba ka bane to ku ji tsoron Allah don kun je lahira za ku yi bayani yadda waɗansu suka yi ritaya kuka zo kuna kucincina su kuna wahalar da su haka kuma za ku yi ritaya kuma mummunan ritaya shine kai a gaban mala'ika baka da kima wa amma sadaqatu tatawwi amma sadaka sadaka na tadawwi fa hiya ma yutihi al-insanu shine abinda mutum yake bayarwa khalisan liwajhi Allah ta'ala shi ma yana yi ne saboda Allah shine khalisan liwajhi eh, liwajhi Allah ta'ala yana yi ne domin ya ga fiskan Allah ranar takin alkiyama malaman mu na zaure suna suna cewa mutum yana yi ne domin Allah in zaka fasara kai tsaye yana yi ne domin ya ga fiskan Allah ya ga Allah ranar takin alkiyama wannan babu laifi tunda ya wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira amma la tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absara wannan alan duniya ne eh gannai ba sa riskan Allah amma shi yake riskan gannan su shine gani ba yana nufin ido ba amma a filin alkiyama a lahira mutanen kwarai za su ga Allah subhanahu wataala Allah ya sa muna cikin su wa fihi fadlun kabir a cikin sadaka akwai falala mai girma wa sawabun azim akwai ainihin sakamako mai girma wa yudhifuhu Allah ta'ala kuma Allah yana ninnin ka sakamakon sa kun ga yudhifu din nan kun ga wannan fi'ili yana da harkan da mu barai da gaske min asafa yudhifu isafa eh yudhifu yana raunanarwa yudhifu yana ninkawa yana daukar ma'ana amma an kace yudha'afu wannan shi kuma ka yana ninninkawa kenan amma yudha'afu abinda yasa muka bari saboda wani dan sabo mai dan sabo sabon larabci zai ke kuskure amma in yaje bincike sarfu zai gane cewa shine mai kuskure to wani lokaci ana barin haka domin saboda shi ma wani ilimi ne min adafa yudhafu idafa raunanarwa da kuma ninkawa to mu muna maganan ninkawa ne tunda wallahu yudha'ifu liman yasha sai dai wallahu yudha'ifu liman yasha kun san ba yudha'ifu bane yufa'ilu ne min fa'ala yufa'ilu mufa'alatan idza qulta fi'lalan fa dhalika maqbulu wa yudha'ifu Allah ta'ala min wahid Allah yana ninka ki daga guda ɗaya ila sab'i mi'ati da'afin zuwa ga ninki 700 da'ifin ne ba da'ifan ba ila sab'i mi'ati dha'ifin ila adafin kathira har ya zuwa ninkin ba ninkin masu yawa masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim man dhal ladhi yuridu allaha qardan hasanan fayudha'ifahu ada'afan kathira wa sadaqatu sadaqa da kuke gani taƙi tana kare masari a su'i magirban miyagun magirbai wal'afati da bala'o'i masari shi ne masara su a larabci sukan ce wa haza masara'uhu misali a gurguje don ba na son cinye lokaci mu shiga wani abin nan mutumin da ya je nemo wata mata ko bazaura sai ta zo tana gasa ki tana wahalar da shi wata rana in ta riƙe shi ta rinka jibgansa sai makwabta sun zo sun kwace shi to masu kwatansa ko makwabtansa wanda suka san me yake faruwa idan aka zo ana taɗinsa ce wannan mata ai wa zalika masra'uhu to da larabci abinda za su ce wannan mata ai magirbansa kenan don an ce magirban mutum wato an gama da kike ina fata an gane kalmar to in kana yawan sadaka ka san masari a asu'i wal afati duk abin da ya kafi mummunan abu ko bala'o'i to sadaka tana kangewa da ikon Allah wa tashfil amrada tana warkar da rashin lafiya wal ahati da ciwuka masu tsanani wanda suka zama gagaraba dau shine al'aha da muka fala a can singular din su kenan al'ahati shine kulura sai akwai wani dan agajin masallaci na ya wuce shekara 25 ba ya makance baya gani aka bi duk asibitoci aka yi ta gwaje-gwaje aka ce an kasa gano abin nan bai wuce shekara 25 ba shekara ɗaya da wani abu sai aka ce akwai maka'ayi na kano din nan a ji a sake duba shi aka je aka sake duba shi suka ce to za su jarraba aikin Allah ya sa a yi da guda ɗaya in aka yi dace za a yi abin nan za a yi dace in kuma har aka yi aiki abu bai yi ba to sai dai a hau tun da a can baya ma an yi aikin wani abin mamaki shekaran jiya da aka masa aiki a ido guda daya sai ga ido da ya bude kaga da mu mun dauka al'ahad ne saboda al'ahad kawai kaman jarabawa ce sai dai ka hakura da shi zaka mutu sai ba abin da yake gagaran Allah suka ce bayan wata uku kuma za su sake jaraba da ido ko Allah zai sa a dace ne shekara 25 yanzu aka ce shekara 25 ya makance ya za a yi da shi ya za a yi da shi wanda bai makance ba ma ana ta fama da shi eh balle wanda ya makance to idan mutum yana yawan sadaka yana taimaka masa yana warkar da cututtuka da kuma manya-manyan cututtuka baka takunu zillan dalilan kuma sadaka takan kasance inuwa ce mai inuwantarwa li sahibiha ga ma abokinta yawmal qiyamah ranar takin alkiyama hatta yukda bainan na har a gama hukunci a tsakanin mutane tunda annabi ya ce mutum yana karkashin inuwan sadakan sa ranar takin alkiyama da samu dace walakin sai dai yustaratu fi sadaqati an taquna ai karɗanta cikin sadaka ta kasance min kasbin tayyib daga ainihin aiki na halal wa Allah tufsada bil manni wal adha kada a ɓata ta da gori da bakar magana wa Allah yusahibuha arriya kuma kada riya ta kasance tare da ita wala hubbu sana'in na ko kuma son yabon mutane mutum yayi abu domin Allah wannan kenan wa amma alwasiyya amma wasiyya fa hiya hibatu insani ghayrahu aynan shine mutum ya bada waninsa wani abu aw manfa'atan ko abin amfani ala an yamlikahu ba'da mautil muti a bisa ya mallake shi bayan mutuwan wanda ya wasiya wa yaktalifu hukumuha bi ikhtilafi maqasidiha to wannan kalma kalma ce ta malaman usul wa yaktalifu hukumuha hukuncin ta yana sabawa bi ikhtilafi maqasidiha da ainihin sabanin manufanta idan tana da kyau wasiya to wasiyan abin so ne idan wasiya ba ta da kyau to wasiyan ba abin so bane sun wani zai yi wasiya ya ce idan na mutu kun ga babban kuwa ne ban yadda ba har abada wannan wasiya tana da kyau wata da kyau ku lura a cikin definition mun ce ainan aw manfa ainan shine wato abu wanda yake ana iya taba shi concrete abu ainan shine concrete now aw manfa'a shine abstract now manfa'a ba a gani ina fata an gane mutumin da ya ce maka mahaifinka ne ya ce to ka gani wakili ne a masallaci kaza tun da na yi ritaya nake wannan masallaci idan na mutu idan ka kuskura ka bar masallacin nan ka rinka zuwa masallacin nan na maka umarni in ka kuskura ka bari to ko a lahira ba ne ba aikin da na ɗauko idan yan kwamitin masallaci sun ga ka dace saboda natsuwanka suka ɗora maka aiki na to ka ci gaba da yi wannan wasiyan kuɗi ne wani abu ne da za a iya tabawa amma abin amfani ne da wa kiyaye wannan na saboda haka wa yaktalifu hukumaha bi ikhtilafi maqasidiha hukuncin wasiya yana sabawa da hukuncin wato da bambancin maqasidiha manufofinta وتجب الوصية على الإنسان وصية وجب أن أدب إذا كان عليه حق شرعي إذا أكوي حقي نكريئة أكنت يخشى أن يضيع وانديك أغرم أتوبرت كالودائع كمن أجوين دا أكباكي ولا أمانا دا أمانون دا أكباكي والديون da ba su sukan da ya ci bai biya ba ga shi kuma ya zo mutuwa au haqqul lillahi ko kuma haƙƙi ne na Allah ka zakati kaman zakkan dukiyanta fa yuti bi ikrajiha to sai yayi wasiya yace a bayan kun ga wannan wasiya fa dole eh wani ya baki ajiyan kudi wani da ya baki ajiyan kudi sai ya ajiye kudin bai fada ma kowa ba sannan ga mutuwa ta doso shi idan yayi shiru ƴaƴansa za su dauka wannan gado ne kuma in suka dauka gado ne ko an je lahira su ba su da haƙƙi tun da bai fada ba amma sai ya ce abu kaza ban rubuta ba na wani ne kun zama bayan ya mutu a hakan an samu ɗaɗin iska zai ce baba ƙarya yake yi saboda ana samun haka sai ya ce baba ya ga wai miliyan kaza wai na wani ne yana cikin akawun dinsa to me yasa baba bai bada wane wannan kuɗi ba tun kafin ya shiga rashin lafiya tun kafin ya mutu kawai baba mugunta yake so ya mana mu ba mu yadda ba domin mu kai wasiya ba ka shiga uku tunda ba naka bane hakokin mutane ne to ire-iren waɗannan wato wasiyoyi wajibi ne na wato sahabbul wasiya kuma mustahabbi ne wasiya idza kanat fil qurba idan ta kasance cikin ayyukan neman kusanci zuwa ga Allah, wa sadaka ko kuma sadakoki aljariya musamman masu gudana, kaman ginin masallaci, kaman gina islamiyya, kaman tone ruwa, shi ne na rijiya ko na bohol, kaman ainihin ware gona, a ba da bayin Allah a danka a hannun bayin Allah ko gida na haya, wanda za a je a ce duk liman ko ladan ko 'yan makaranta masu karatun addini su zauna a ciki da sauran makamantarsu. Kabina ilmasajid, kaman gine-ginen masallatai, wal madarisi lillahi ta'ala da makarantu domin Allah. Watun fazo zalika ana zartar da wannan ne fi sulusi malihi fakat a cikin sulusin dukiyarsa kawai. Saboda haka mutum yana da haƙƙi. Illa in ajaza alwarasa sai dai idan magada sun halatta ma fauka zalika abin da yake sama da haka. da uban ya taki wasiya sai ya yi ta wasiya har ya wuce sulusin dukiyansa to idan magada sun ce sun yarda shi kenan shi yasa ake son a bar yaya na kwarai eh in aka bar yaya na kwarai za su ce a baba ne a masa amma akwai dan iska zai ce bai yarda ba to in dan iska ya ce bai yarda ba sai ku raba in kuka raba sai ku fitar masa da haƙƙinsa shikenan shi in ya je ya haɗu da ubansa ranar takin alkiyama sai ya san yadda za su warware saboda already uban ya riga ya mutu ya farke sharadi ne na gado ya zama gado tunda ya ce bai yarda ba kariya ta ce tunda bai yarda ba a baki hakinsa amma in ya je lafiya ya haɗu da uban su za su wange lafiya inda mushkila take ke na wata harumul wasiya wasiya tana haramta idan kana fiha idrarun bil warasa idan akwai cutar da magada kalwasiya lilwarin kaman wasiya ga mai gado kana da yayanka guda goma sai ka ware wani kace kuma ka yi wasiyan a baki kaza ba zai yi ba sai dai idan saboda illansa yana da matsala yana da cigo a haka ma malamai suna cewa karka shigar da shi cikin wasiya don annabi ya ce inna allaha kada ta kullu zai haqqin haqqa fala wasiyata liwarithin to a kiyaye wannan in za ka baki ka baki tun da wuri tun kana da lafiyanka ka rubuta takarda ka ce saboda gurgu ne na baki gida kaza ko na baki gona kaza saboda shi gurgu ne don an zo gado za a raba daidai wa daidai shi ma ya dauki nasa na'am amma banda wasiyya aw bi akthara min thuluthi malihi ko kuma yayi wasiyya da fiye da ɗaya bisa ukun dukiyarsa shi ma haramun ne aw amara bi bina idari lahwi ko yayi umarni da a gina gidan wargi aw la'ibin ko gidan wasa yace na dade ina son gina gidan da za a dinga kallon kwallo amma gashi mutuwa ta zo za ta dauke ni to a anguwan nan ku gina musu gidan kallo wannan ba za a yi ba wa kullu zalika la yajuzu duk waɗannan ba sa halatta lamba ta sha shida wa amma alwasiyatu bi akthara min ath-thuluthi amma wasiya da abin da ya fi ɗaya bisa uku aule warifin li darura ko ga mai gado saboda lalura fa yustaratu fiha ijazatul warasa to nan an karɗanta sai idan magada sun halaka in sun ce sun yarda sun bada approval shikenan wa tukrahul wasiya kuma makaruhi ne yin wasiya bil mali da dukiya liman kana qalilal mali ga wanda yake mafi karancin dukiya yake da ita bai da dukiya da yawa sai yace kuma zai yi wasiya mutumin da duk abin da ya mallaka bai wuce naira dubu dari uku ba sai ce to idan na bar duniya ku dauki dubu ɗari ku kawo masallaci kai ko ku ba da limamin masallacin malam ali gamu ne to makaruhi ne saboda me saboda yaran za su daɗe suna jin haushin malam ali gamu ko ba gaba ne kowa ya zo wuce masallacin sai ya ji haushin wannan kuɗin da ya bayar da ya ba da akuru bala ka bayar saboda me saboda yan mutum kudinsa kaɗan ne to ba amma mutumin da yake da miliyan ɗari ya ce a ba da miliyan ɗaya wani zai ce kuma ƙara mutu da miliyan ɗaya ba haka bane eh na sannan kuma walahu warisun yana da mai gado awwarasatu ko magada muhtajuna mabukata saboda in ba su da bukata abu ne mai sauki in aka samu mai karfin aka zo ana rabon gado sai ce na yafi to in yace ya yafe sai ya ce rabon ka ba da waye ya ce na bar ma yan uwana ne to shikenan sai a yi lissafi sai a yi cancel din sunansa sai a ɗauka tamkar baya ne amma in yace na ba da kaninmu na ƙarshe dan autanmu a gidanmu to shikenan za a yi gadon da shi a ciki amma dan autan idan ya zo zai ɗauki nasa zai ɗauki na babban yayin sai saboda wani lokacin kana da hali za a zo a raba gadon iyaye ne za ka yi da shi amma ka ce ko allura ne sai kun bani to an allura ne aka baka me za ka yi da allura ba gara ka ba da alluran ma wanda zai yi amfani da alluran ba yana addu'a ma wanda ya mutu ya bar alluran abinda yake so kenan wa kadhalika kuma haka al'amarin yake الوصية بالمال وتو الوصية لأهل الفسق والفجور أي وصية da ma'abuta fasikanci da fajirci duk wanda yake fasikanci ko yake fajirci makaruhi ne a yi masa wasiya me yasa aka ce makaruhi ne ba haramun ba saboda idan karuwa ce take karuwanci tana da gidan kanta sai wani ya zo ya ce ya yi wasiya ba ta miliyan daya ba mamaki talauci ne yake sa ta karuwanci ana ba ta miliyan ɗaya duk kwastoman ta koransu za ta yi su ce matsiyatan banza matsiyatan wofi ina tare da ku ba wanda ya taɓa bani kuɗi haka saboda akwai hikima shi yasa aka ce maka ruki in abin ya yi amfani alhamdulillah in bai yi amfani ba kuma to an samu kuskure haka ma ɓarawo sai ka ce a bada wani ɓarawo naira miliyan ɗaya yanzu kaga ko samarin nan da suke zaman kashe wando sai gulmace gulmace da annamimace annamimace a kofan gidaje da bakin hanya ko ni farashin kudi ne yana samun miliyan daya ba fa za ka sake ganin sa a wannan daba ba ko ba ka bane to ka gani idza alima amma mala yace da karadin idan ya sani au galaba alaihi zan ko zato yayin rinjaye a kansa annahum yasta'milunahu wato yasta'miluna biha za su yi amfani da kuɗin wasiya wato ala ma'siyatillahi ta'ala a bisa sakon Allah madaukaki to wannan abin kamani amma in dai ba haka ba to wannan yana da kyau wa tukrahu alwasiya ba'da mautil muta ko wa tustahaqqu alwasiya haka ne ko wa tustahaqqu alwasiyatu ana cancantan wasiya ne tana tabbata ne ba da mautil musi bayan mutuwan wanda ya yi wasiya duk mutumin da ya yi wasiya ya yi tsammanin zai mutu sai bai mutu ba sai Allah ya tada shi ga waɗannan wasiyoyi duk sun rushe duk sun rushe ko da ya bari bai soke ba amma sai dai idan ya bari a haka bai canza takardar ba to in ya mutu aka ɗauko takardar tun da bai soke ba za a yi watar amma in bai mutu ba to kawai yana nan karataye wa ba da sadadin duyuni wal hukuki wasiya tana tabbata bayan an yi sakalin ɗin basussuka da haƙoƙi dun ba a farawa da wasiya bayan ga basussuka akan su ga haƙoƙi mutumin da ake bin sa baki ne je yana sadaka haka ga akwai aiki bakin ya kamata ya biya ko sadaka ya kamata ya yi to wa amma idan sadraka ce tuyuno at-tariqa amma idan ba su suka suka handame dukiyar gado kullaha gaba daya falaysa lil musi lahu shay falaysa lil musa lahu shay kujara lil musa lahu ya hadu a yanka falaysa lil musa lahu shay wanda aka yi masa wasiya bai da komai mutumin da ya zo mutuwa sai ce abu kaza a bada kaza abu kaza a yi mun kaza abu kaza a yi mun kaza sai da ya mutu sai aka fahimci a akwai basu suka masu nauyi a kansa garin biyan baki sai aka waye gari ma wato dukiyan gadon babu to da me za a aiwatar da wasiya wasiya ta bi ruwa wa kazalika in matal musa lahu qabla al musi haka ma idan wanda aka yi masa wasiya ya mutu kafin wanda ya yi wasiya don ana samun haka mutum ne yana kwanci a gadon asibiti ko rai kwakwai mutu kwakwai sai ce na yi wasiya a ba da wani kaza a yi mun abu kaza wanan da ya faɗa ya je ya gaike shi wajen komawa kuma sai ya mutu a hanya to shi kenan duk wanda aka ce a baki kaza sai ya mutu kafin wanda ya ce a baki ya mutu to babu tasha أو هلك شيء كون أبو يا هلك قبل قبول الموسى له كافٍ كرقم وندا أكي متوفية sai ya ce mota ta tun da yana da motoci da yawa mota ta nan na yi wasiya ba da liman kafin a ɗauki mota ba da liman wani barawa ya zafi to liman sai ya haƙura sai liman ya haƙura wa haka na'am wannan kenan albayu'u wa masailuha ciniki da matsalolinta eh ciniki da matsalolin ciniki a babin mu'amala harkokin kasuwanci yana daga cikin abin da yake da fadi yayin mafiya yawa musulunci yayi sassauci ne inda za a bi kididdiga ana bin kwakwafi to kusan duk matsalolin haramta su zai amma saboda musulunci ya daga kafa kwarai da gaske to kaje ka sayo abu naira dubu goma ka zo ka sayar da shi dubu ashirin ka sayo shi dubu goma ka sayar da shi dubu ashirin musulunci ya ce riban dubu goma da ka ci kan ninka kudin halal ne ka sayo shi dubu ashirin sai ka samu wanda bai san kan abu ba sai ka sayar masa dubu talatin dubu talatin riban nawa yanin kan kudin sau nawa amma musulunci ce halal ne saboda babin kasuwanci shi yasa duk in ka sayo abu ana tambayan ka nawa ka sayo ba ruwanka sai ka ce masa in za ka saya ka saya kuma za ka saya bude ka sai yasa ya halatta a yi cinikayya a ce maka dubu da yaka ce da Allah ya rage mun dari takwas ku ta yi sai kuma ɗan kasuwa ka ce wallahi ni ban saya a kaza ba a kaza ba to ka riga ka halakar da kanka ɗan kasuwa baya ranzuwa ko akan gaskiya ne karka ranzu in za a saya a saya ba za a saya ba shi ke saboda me saboda harkokin kasuwanci an tarajin saboda haka albuyu'u kasuwanci wa masailuha da matsalolin kasuwanci albuyu'u kasuwanci jam'u bai'in jam'i ne na ainihin ciniki wa huwa naqlu milkin ila al-ghairi bi samani shine ciruwan mallakan wani abu zuwa ga wani amma da kuɗi da kuɗi bi samanin da kuɗi eh ilal gairi ne ba ilal gabiri ba ilal gairi wa shira'u ba a shara'u ba wa shira'u saya kuma qabuluhu shine karɓansa eh saboda haka albai'u wa shira haka ake faɗa saye da sayarwa saye da sayarwa wa yutlaqu kullun ala al-akhar kowanne ana iya amfani da shi a bisa ɗaya idan ka ga dama zaka iya ce kitabu shira in kaga dama za ka iya ce kitabul bai duk wanda ka faɗa daidai ne wal bai'u kun ga harkokin kasuwanci wal bai'u kasuwanci min al kasb tayyib yana daga cikin ayyuka masu tsarki idza ru'iya fihi al-ahkamu shar'iyya idan an kiyaye hukunce hukunce na shari'a wal aslu asali shi ma kurabai dunnawa hada yake wal aslu asali jawabu bai'i kulli shay'in halattin sayar da kowane abu an taradin a bisa yarda bainal mutabayi aini a tsakanin masu ciniki guda biyu malam yan hakari'u matuƙar shari'a ba ta hana ba duk abin da kaga dama in dai mallakan ka ne ka sayar sai dai idan shari'a ta hana ka saboda haka yanzu idan wani ya zo sai na ce gilasin nan zan sayar ina da daman sai da wannan gilasin nan halal ne ko haram sai da gilasin nan to sai na cire hulata sai na ce zan sayar da hular ko babbar riga halal ne ko haram halal ne saboda nawa ne amma sai na ce zan sayar da jini na za a ɗibi jini na a ƙara ma wani zan sayar da jini na halal ne ko haramun haramun ne saboda wannan sai dai ka taimaka amma ba a sayar da wannan jini ko ka ce idan na mutu idan na mutu a cire kafata a sayar da waɗanda suke bukata saboda waɗansu kafashe suna yin haka halal ne ko haramun halal ne ko haramun saboda mai bayan mutum ya mutu kafan ba za ta yi amfani ba eh an ce halitta ta ɗan adam halitta ce ta Allah Allah ne maka halitta ka ce idan ka mutu a cire haƙwaran ka samu wani ko a cire abun nan dama dama waɗansu malamai suna ganin sai dai za ka baki fi sabilillahi za ka baki fi sabilillahi amma sayarwa baka yi saba dalilin da ya sa na kawo waɗannan kadan manta muna kawo waɗannan matsaloli ne domin wannan littafi ma yara kanana a kai haɗaɗa su da bincike a kansu yana cikin manyan littafai na malamai ina fatan gane to shi yasa jefi-jefi na kan kawo ire-iren waɗannan na ويجوز فيه الخيار كما يا هلتا أي ذابي أتكي من الإلغاء كو دي فروا أو الإمداء كو ذتروا duk abin da ya kafi ciniki kana da zaɓi ko ka ce ka yadda ko ka ce baka yadda ba wani haikari'u shari'a ta hana an hazihil boyo italiya dangane da waɗannan cinikayya masu zuwa min ha daga ciki bai ulgarar ciniki na ruɗe wa huwa mata mahtawa jahalatan shine wanda ya kunshi jahalatan jahilci aw mukafaratan ko hatsari aw kimaran ko tata duk abin da yake akwai garari a ciki shari'a bata halarta maka haramun ne wa bai'ul mulamasati da ciniki na mulamasa wal munabaza da ainihin munabaza in kana son ka fassara da hausa kai tsaye sai ka ce wa bai'ul mulamasati da cinikin shafa wal munabaza da cinikin jifa wa huwa subutul bai shine tabbatan ciniki bilamti saube da taba tufa aw nafdi ko jefarwa biduni ta'ammuli ba tare da an duba ba za ku zo ku yi ciniki ne sai ka ce to bari in dauki tsakuwa idan na jefa akan yadin da ya fada shi ne cinikinmu ya tabbata musulunci bai yadda da wannan ba ko kuma ka rufe idonka bari ka taba ga su da yawa duk wanda ka taba shi kenan kamata yi ka ga cikin abu da wajensa idan ciniki ya fada to ka zo ka ce ka fasa ba zai ba sai dai a yi kala saboda haka wali kalatu bai'un akhar wani ciniki ne daban wa bai'ul hasati da cinikin tsakuwa wa huwa subutuhu shine tabbatansa bi ramyil hata da jefa tsakuwa eh daman ko sanda ko tsakuwa wa bai'u aqbil fahali da sayar da maniyin uban garke eh ayan gane hausar eh saboda masu raƙuma ko masu shanu akwai akan bar bijimi guda ɗaya ko in garman ainihin hakumi guda ɗaya shi yake barbara ma saura to sai ka sayar da maniyin sai je ya ɗanyi sati ɗaya ko sati biyu a wani waje ko wata ɗaya wannan haramun ne ba a sai da maniyin nan sai dai ka ba da aranta din taimako ne wa huwa bai'u shine sayar da maniyi zakaril haiwani wato maniyin namijin dabba au ujratu jima'in ko kuma ladan jima'in da zai yi ku yi ciniki ina fata an gani haramun ne wa bai'u ma laysa inda mutum ya sayar da abin da baya wajensa thumma ya'ti ba'da zali sannan bayan nan thumma ya'ti bihi ba'da zali sannan ya zo da ki bayan haka shi ma bai halarta ba sai dai wani lokaci malamai suna so sauke mutumin da ka saba ciniki a wajensa ka zo sai baka samu abu a wajensa ba sai ka ce to ni ga kina bar maka kudi na saboda ka yarda da shi to sai je karbo amma in babu ya ce maka babu da ya ce maka babu sai ka ce a'a ni ga kudi na ka ajiye da Allah abin nan zuwa lokaci kaza ka nema mu to sai je wajen wani ya karba sai dai kuma ya kamata yan kasuwa su gani duk mutumin da aka amince masa yana da amana ya yi sassauci ya yi sassauci don kare je ce ai na je wajen wane tunda ka san wajen wane ne na samu an samu ƙarin kaza kar ka yi haka tunda dan uwanka dan kasuwa ne ya san nawa kuke sarowa ya san nawa kuke samu riba daidai gwargwado to ku tsaya a haka wa bai'ul mabi ko a sayar da abin ciniki kafla kafdihi kafin a karɓe shi ta'aman au gaira wani abinci ne ko waninsa hatta ya sauke ko haka ya karba mutanen da suna yin haka duk mutumin da ya je sai buhuhuna na hatsi a wajen da ya saya bayan an zuba ko kafin a sa su a buhu kuma ya ce zai sayar bai halatta ba sai ka kwashe daga wajen ka kai wani waje ko sai ka lissa kasa ce kawai za ka saye ta a wajen ko gida ka saya kuma ka sayar amma duk sauran abubuwa ka ɗaga daga wajen ka kai wani waje ko ka ƙidaya ka tabbatar haka ne to sannan kuma sai ka ɗora wani ciniki wal bai'u ala bai'il akhi hatta ya turka haramun ne ciniki bisa cinikin dan uwa a sai ya bari kamar yadda neman aure ma haka yake amma in yana son ya zulle to shi sai ya jawo ka sai ya jawo ka sai ce ni fa waje kaza har an gama saura irin amma ni fa ba zan iya ba saboda haka Allah ramma ka zo ka shiga sai ya tura ka amma in ba shi ya baka dama ba haramun ne wa bai'ul aina da kuma ciniki na aina wa huwa bai'u shay'in bi samanin mu'ajjal shine sayar da abu da kuɗi mai ajali wa iktira'uhu da sayansa قبل قبض الثمن كافين كربان كودي بي اقل من ذلك da kasa da haka cinikin ma'aikata kananan ma'aikata albakin ka bai taka raya karya ba sai ka je ka sayi turmin zani ko buhun shinkafa nawa ne buhun shinkafa dubu talatin da biyar ko dubu hamsin eh to ka je ka saya dubu sittin da buhun shinkafa babba mai 35 kgs ko da yake madauki turmin zani haka tunda abin da na gani ne ana yi har yanzu wadan suna ya boye karamin ma'aikaci zai je ya karbi baki na turmin zani dubu goma bayan ya karbi baki na dubu goma sai ya sayar wa mutumin dubu takwa zai karbi turmin zanin sai ya sake mayar masa wai domin a yi wayo wa Allah sai a ɗauki dubu takwas sai a baki shi kuma ana binsa dubu goma ya yi dama haka ne ya yi wato kenan kun ga da tun farko ma da ya zo ya karfi dubu takwas ɗin ne karshen wata ya zo ya baki dubu goma kawai da 'yan kasuwan nan suka ji wa'azi sai a shagonsu za a je a karbi turmin zane dubu goma sun bude wani shago kuma a can inda za a ji ba haka bane daman kana karba sai su ce to ka je wajen wani shi kuma yana can sardauna road astagfirullah eh wannan ciniki haramun ne shine bai'ul aina wal bai'ataini da ciniki guda biyu fi bai'atin wahida a cikin ciniki guda daya kuma bai halatta ba wal bai'atani da ciniki guda biyu fi bai'atin wahida a ciniki guda daya eh kuma ma'aikata su suke yi sai ya ce maka ga buhun shinkafa idan kudi a hannu eh dubu kaza idan baki ne kuma kaza ne sai ya kara maka wane ne wanda bai halatta ba sai ka ce to shi kenan ka kama hanya ka tafi shi ne bai halatta ba in kana da kudi a hannunka bayan ka dauki buhunka in baka da kudi a hannu sai ka ce gaskiya ba da kudi a hannu ni zan dauki bashi ne sai ce to an kara maka kaza da wannan malamai da yawa suna ce babu laifi ya halatta yan kaɗan ne suke ganin mai halarta ina fata an gani saboda ana duba shi ɗan kasuwa ɗan kasuwa baya son bashi ya yi yawa ya ja lokaci saboda in ka bashi kudinsa yanzu a cikin sati zai sayo kaya ya sake sayarwa ya samu riba amma in ka ce masa sai bayan wata biyu to ka takura shi ya sa malamai suke ganin wannan haƙurin ka biya ki suka ce wannan ba riba ba ne amma akwai malaman da suke ganin hakan riba ne sai dai jumhurul ulama sun ce ya halatta ka tafi baka zabi guda ɗaya ba shine haram wa bai'ul mu'awama da cinikin mu'awama wa huwa bai'us simari shine mutum ya sayar da yayan itace nisbatan gwargwadon kaza sini na shekaru da yawa wannan bai halatta ba cinikin da za a yi na shekara guda ga bishiyar mangoro na sayar maka shekara guda kasan yawan yayan da za ta yi duk shekara wa bai'un wa talab da ciniki da rance kima bai halatta ba lamba ta sha bakwai wa misalu zalika misalin haka qaulul ba'i masala misalin mai sayarwa yake abi uka bi kaza na sayar maka da kaza ala an tuqrida ne wato bisa ka bani rance alfa dirham wa zalika fasidu wannan bai halatta ba mutum ne zai sayar maka saboda yana son ka baki wani abu in za ka yi cinike kawai ku yi cinike wancan taimako kuma daban ne. Wa bai'un rutsabi da sayar da abu ɗanye-ɗanye kamar na dabino, bitamri da busakken dabino, a samari ko ‘ya'yan itace, ima bai halarta ba, saboda da busakke da ɗanye akwai bambanci. Shi sa yanzu, tsohuwar masara, ina jin buhun ya kai dubu hamsin da wani abu. Amma sabuwar masara da ta fito ba ta wuce dubu talatin da wani abu ba me bambancin su eh kuma ko nika ko gari ne in aka ce maka wannan garin na sabuwar masara ce to za a ce maka mai yiwa ɗari takwas ne amma wancan fa za a ce maka dubu ɗaya da ɗari biyu ne to fa da dubu ɗaya da ɗari biyu nan ya fi hau don akwai bambanci tsakanin ɗanye da busasshe kar a yi yaudara anan ma ya ce da annahu yanqusu idza yabisa saboda yana raguwa idan ya buke wa talaqqir rukuba haramun ne tare masu kayayyaki kafin su iso kasuwa saboda yana kawo hauhawan farashin kayayyaki a kasuwan ƙauye waɗanda suke tarewa su kai kaji bayan sun sai kaji su shigo cikin kasuwa su sayar haramun ko menene ba ma kaji kadai ba a bari a iso kasuwa mai saya ya saya saboda Allah ta'ala yana azurta sakin mutane da saki amma mutumin kawai ya shigo da kazansa ka saya dubu uku da ɗari biyar ka baki mai yawa ma ka ce baki don mafiya yawa baki suke saya na kama dubu uku da ɗari biyar zai je kuma ya sayar dubu hudu da ɗari biyar bayan an baki dubu hudu da ɗari biyar sai ya fitar da dubu uku da ɗari biyar ya bada bakauye a haka ma ya ce ban ci komai ba ya sake girbe shi bayan ga naira dubu ɗaya da ya ci a banza musulunci bai yadda da wannan ba shine aka ce hatta ya filu ila suke lamba ta kasa har sai sun iso kasuwa wa ya'riful as'ara sun san ainihin faraki wa bai'u hadirin libahir haka ma sayarwan dan birni wa dan kauye haramun ne lianna fihi idraran li ahli albalad saboda akwai cutarwa ga mutanen gari yadda mutane suke shigowa da abinsu a basu su shigo kasuwa duk wanda ya zo da ke kasuwa ka tungare ka kawai wani yadda ka yi mu'amala da ke kai sai maka sassauci wani in ka masa hawan kawara zai ce ba zan sayar ba da ce akan in sayar maka garan koma da abin gida to ka bar mutane Allah ya azurta sakin su da saki ko su samu sauki tsakanin saki da saki na ashirin kenan mun fasara to ma la ya juzu bai'u har ila yau abinda bai halatta a sayar ba wala ya juzu bai'ul kham bai halatta a sayar da giya ba bi kulli anwa'iha da dukkan nau'o'inta duk abin da yake sa maye wa bai'u simari da sayar da yayin itace wa gairihi ko kuma kwayar hatsi liman yattakizuha khamra da wanda zai yi giya saboda haka arnan da ake sayar musu da abinci domin su yi giya haramun ne wa bai'u alati tarbi ta yadda kayan ainihin rawa wal gina da waka wannan ma haramun ne wa bai'ul maitati ta yadda mushe illa al-hutu wal jarat banda kifi da fari wa dawabul ma da dabbobin ruwa dukan dama mushen su ake ci ya halarta amma saniya komai girmanta in ta mutu ka sayar da ita ko masu abincin kaji ne bai halarta ba kuma kajin da aka ba su mushen dabba to me matsayin waɗannan kaji Allah ya kyauta wa bai'ul asnami sai yadda gumaka haramun ne wal ne gumakan da aka yi da duwatsu ko kuma da itace al asnam gunkin da aka sassake daga dube wal autan gunkin da aka sassake shi daga itace dukansu haramun ne bai'ul asnami gummai da wasalin ƙasa wal ausani da annaha shirkun wa kufra domin shirka ne da kafirci wa bai'ud damil masu da sayar da jinin da ya biyo bayan abin yanka da annahu haramu wannan shi ma haramun ne wa najisun kuma najasa ne wa bai'ul kalbi sayar da kare da annahu haramu shi ma haramun ne illa al-ma'zuna min kai karen da aka ba da izini shine karen farauta na musulunci karen gona wanda aka tarbiyyantar da ke karen ainihin wato wanda zai yi gadi ko kuma wanda za yi kiwo da shi wa bai usin wasin nauri da sayar da ainihin kule walhir kulen daji da kulen gida da yana sama na ku haram domin kudin kule haramun ne wa kazalika bai'ut tasawir haka ma sayar da hotuna sayar da hotuna ma ina yan fosta sayar da hotuna haramun ne wa bai'ut tamani da sayar da 'ya'yan itace kabla buduwi salahihi kafin bayyanan ingancinsa wa amnihi da amintansa min al-ahati daga balaki duk 'ya'yan itacen da bai tsallake ba to haramun ne ya sayar da shi saboda idan ka sayar sai kuma Allah ya kaddara bai nuna ba waye hasara wanda ya saya ya hasara musulunci bai yadda da wannan wa bai'u zar'i haka ma a sayar da shuka qabla ishtidadi habbihi tun kafin kwayansa ya tsananta wa amnihi min al'aha da kuma amincewarsa daga ainihin bala'i al'aha a nan a babin waɗannan shuke-shuke ana kiransa wuji-wuji wuji-wuji iskan wuji-wuji shi bala'i ne in yabi kan gona yana lalata gona gaba ne mutanen da abin da suke fara ke saboda haka mutumin da ya zo yanzu kaman gona kai duk inda ka je za ka samu yabanya ga su yadda suke to mutum ya sayar da gonan masara da sunan masara da gonan gero da sunan gero bai halatta ba sai dai ka sayar da ciyawan ko ainihin ganyen kawai amma ba kwayan hazi ba tunda bai nuna ba bai kai ma yadda bai yi zara ba ko ya yi zara sai ya nuna ina fatan gani wala ya juzu bai'u kulli ma hurrima kuma bai halatta sai yadda dukkan abin da aka haramta min al'adima daga abinci daban-daban wal akriba da abinka daban-daban wal albisa da tufafi daban-daban wa nahwiha da makamantansu duk mun yi bayani a darasin mu na jiya wa minhu yana daga ciki bai ulibasun nisa wato bai ulibasin nisa'i sayar da tufafi na mata a wurin rijali ko na maza allazi lam yatawaffar fihi shuruti shari'a wanda bai cika sharuɗa na shari'a ba eh abinda kaga mun kawo shi a ƙasa saboda waɗansu malamai sun faɗa kaga kenan ma tsatsen wando ka sayarwa maza bai halatta ba eh lafe-lafen kaya wanda ake ganin turan mace a sayar musu bai halarta sai dai za su sayi material su haɗa ki da ainihin gwado don za su ruɓa ki gida biyu ne shi kenan riba wa anwa'u sai riba da nau'o'in riba wa riba haramun riba fa haramun ne kudin ruwa kudin ruwa fa haramun ne wa huwa ziyada shine ƙari in ma fi nafsi kai ko dai cikin ainihin abin aw fi muqabilihi ko kuma abin da yake fuskantar sa wa yankasimu ila riban nasi'a wa ribal fadli ya kasu gida biyu akwai riban nasi'a riba na jinkiri wa ribal fadli da riba na fifiko al fadli din akwai alif ba sa alif ko kusa alif wa amma riban nasi'a amma riban jinkiri fa huwa ziyada shine kare almashruda wanda ake karbantawa allati ya'khudha ad-da'ir wanda mai baki yake karba min al-madin daga wanda ya baki baki nazira ta'dil wato maimakon jinkirin nan wa huwa haram shine haram shine bakin bankuna da makamantan su za su baka bakin miliyan ɗaya bayan wata uku za ka biya miliyan ɗaya da rabi wannan rabin nan saboda wata uku ne gwargwadon watannin da aka ɗora maka gwargwadon kuɗin da za a ɗora maka wannan shine riban nasi'a haramun wa amma ribal fatle amma riba na fifiko fa huwa bai'un nuqudi bin nuqudi shine sayar da kuɗi da kuɗi aw ta'ami bi ta'ami ko abinci da abinci min jinsin wahid jinsi ɗaya ma'a ziyada fi ahdihima tare da ƙari a ɗayansu wa in ikhtalafa ko da sun saba wato in ikhtalafa fala ba su in sun saba babu babu matsala amma in ba su saba ba akwai matsala misali cinikin kuɗi da naira da dola in ka ɗauki dola ɗari ka bayar za ba ka naira nawa dubu ɗari da sittin da wani abu naira ba ta fi dala yawa ba da wannan ba riba ba ne amma ka ɗauko sabon kuɗi naira dubu ɗari a dunkule sai wani ya gani ya ce yana so amma kuɗinsa tsofi ne zai baka dubu ɗari da ashirin ko da goma kai kuma ka baki sabofin dubu ɗari to wannan goman nan riba ne ka ci ruwa haramun ne abinci da abinci da shinkafa kar layi da shinkafa 'yar gaɗau ai kowa ya gani eh shinkafa caroline yar china nawa ake sayar da ita mudu daya me yiwa a ce naira dubu uku ko dubu hudu shinkafa yar gadau in an sayar da wancan dubu hudu yar gadau dubu biyu ne to sai aka zo ga shinkafa caroline ga shinkafa wanda shi kuma ga daulayin eh da idan wannan yana son wannan wannan yana son wannan sai dai wannan ya saya ka dauki dubu hudu ka bayar bayan ka dauki dubu hudu ka bayar sai kuma a sayi naka ina fata an gani eh duk da kasancewa akwai bambanci a tsakanin su to ciniki ne zai bambanta amma in ka ce wannan kar layin ne ka bada mudu daya wannan ga dau layin ne shinkafan ga dau ne mudu ɗaya da rabi to rabin na riba ne wannan shine zalika ribal fasl ayyuha alaykum wa in ikhtalafa fala ba'sa idan an samu sabani babu matsala shinkafa da gero dawa da masara wannan babu laifi saboda haka kaga ko yadi ne ma wannan yadin shadda wannan yadin sutaro yawa yadin shadda yadi ɗaya na dubu biyar ne ko yawa bai shi ne mafi karanci dubu biyar shi kuma sutaro naira dari biyu ne ko dari takwas eh to kaga in musanya ne babu maganin fifiko daidai yadi daidai in kuma ba haka ba to a yi ciniki wannan shi ne ba da anwa'il makasir ga waɗansu ɓangarori na ayyuka almazara'a harkar noma wa hiya itaqul ardi liman yazra'uha shine mutum ya bada ainihin gona ga wanda zai shuka ala an yakuna lahu nisfu ma yakhruju minha aw lahu bisa ya kasance yana da rabin abin da za gonan ta fitar ko kwatankwacin haka wa huwa kasbun tayyibun halal wannan ya halatta sai dai wanda ya dauki gona ya bayar mun fifita ya ba da haya ya ba da haya almufaqat noman rani hiya dabqu shajarin ma'luma shine mutum ya ba da waɗansu bishiyoyi sanannu liman ya kuma bi masalihiha ga wanda zai tsaya da kulawa kamar bishiyoyin da bile bi juz'in ma'lumin min samariha da wani bangare na musamman daga 'ya'yan itacenta don a da suna yin haka na dabinai kan nisi kamar rabi au nahwi ko makamancinsa al'ama tara daya a bisa abin da suka yi suka yi yarjejeniya to amma mu yanzu ba mu cika yi ba mai lambu ne ya dauki lambu ya baka ya ce ka kula da lambun nan na tsawon wata shida duk ƴaƴan da itacen da aka samu za a kafa gida biyu ko gida uku ladan aikin ka shine ɗaya daga ciki ya halatta shine noman rani don almusafa shayarwa almuzara'a kuma noma al'ijara aikin kwadago wa hiya tamliku manfa'ati raqabatin bi iwadin shine mallakan amfanin wuya bi iwadin da musanye haka zaka fasara amma kuma wajen fasara zahirin ce ba haka bane eh saboda yanzu mai aikin kwadago mutumin da aka dauke shi ya je yana barema ai noman sa ake so wanda yake gadi gadin sa ake so wanda yake koyarwa ai ilimin sa ake so ya bada yara ko baka bane ma'aikacin asibiti kwarewarsa ake haka ne yawwa to shine tamliku manfa'ati raqabatin bi iwadin mallakan wato amfanin wuya bi iwadin da musanye wa yutaratu an sharadanta an takuna al-ayn al-mu'ajjara ma'luma wato tsagwaron abinda aka bada ijaranta sananne ne wal ujratu ma'luma ladan kwadagon sananne ne وكذلك مدة الاستثمار معلومة لوكتين دا أسامو ريزول سننيني لوكتين دا أسامو ساكمكو سننيني ونوع العمل معلومة نوع أيتي بما يكفر سننيني saboda haka ba a gina aikin kwalago bisa gai ka ɗabi yan bare ma ka saka su a gona ka ce ku ta yi zan biya ku ba a haka ku yi ciniki kuma ka yanka musu lokaci asharika aikin kamfani hiya ma ya hadusu shine abin da yake faruwa min al-istilati na tudanya li tahsilir rizq domin a samar da riba aw yaktalituna amwalahum bitaradi ko suna hada dukiyoyinsu da yadda kowa da percentage ɗinsa thumma yatlibuna bihi sa'annan sai su nema da kuɗin da suka hada al-makasiba ayi ayyuka wal arbaha da riba amma jam'i riba shine al arbaha riba daban-daban sai almudaraba almudaraba shine jinga almudaraba wa hiya safaru litijara shine mutum yayi tafiya domin kasuwanci wato samma qardun aidan ana kiran tarance har yanzu ta wani bangare wa huwa aqadun yarjejeniya ce baina ne tsakanin bangarori guda biyu ala an yadfa aduhuma naqadan ila al-akhar shine ɗaya ba da kuɗi wa ɗayan ne ya tajira fihi domin ya kasuwanci cikin sa wa ribhu bainahuma kasu wato riba a tsakanin su alama yattafiqani alai a bisa abin da suka yi ittifaki wa huwa jayyizun ya halatta bi sharti mura'ati huquqi kulli amma da sharadin kiyaye haƙƙin kowanne a nan ƙasa sai muka ce wal mudaraba al mutlaqa wal muqayyada ja'iza jinga qayyadaddiya da jinga takakkiya duk sun halatta wal amilu amilun fiha aidan mai aiki amintacce ne misali wani ne sai ka kira shi suka ce ga miliyan biyu ka je ka yi noma duk abin da ka noma mu raba gida biyu kai kana da rabi ne yana da rabi ya halatta wani ne ka kira ki ka ce masa ga miliyan biyar ka je ka kama kasuwanci duk abin da ka samu na riba a kasa ki gida biyu na riba zan ɗauki rabi kai ma ka ɗauki rabi ya halatta wannan shine almudaraba amma idan ni na kawo kai ka kawo almusharaka a sharika ya zama kamfani ina fata an gane ya halatta duk mutumin da zaka kira ki ka baki miliyan biyu ya je yi noma idan aka samu riba a raba da wanda zai je yi kasuwanci idan an samu riba a raba amintacce ne ya ji tsoron Allah ya kiyaye amincin da aka yi masa kuma yan kasuwanmu da yawa abin da yake halakar da su kenan mun da yawan su ba amintattu bane asalamu sautu asalamu sautu karka je ka fassara ma yan islamiyya ka ce asalamu sallama asalamu sautu wa huwa bai'u shay'in mawsufin shine sayar da wani abu mai sifa fi zimma a wuyan mutum bi samanin mu'ajjal da kuɗin da aka kawo shi nan take wa ya wato mu'ajjal wanda aka kawo bi samanin mu'ajjal da kuɗin da aka masa jinkiri wa ya fi kailin ma'lumin zai kasance a cikin wazani wanda yake sananne ta kailin ma'auni ma'lumin sananne wa wazanin ma'lumin da ma'auni sananne ila ajalin malumin zuwa ajali wanda yake sananne wannan mu'ajjalin din nan bil aini ne eh mu'ajjalin shine yadda na fassara shi nan take aka ba da kudin sautu idan baka gane baka rubuta a sama dila dila duk mutumin da ya saba harkan dila ne na wani abu kowa ya san shi akan wannan harka ya halatta in ka je baka samu abin baka dauki kudin ka bai ka ce in an kawo dilan nan ina son kasan kaza in an kawo dilan nan ina son guda kaza ko da na gwanjo ne tunda an saba ana yin haka saboda haka dila ne na shinkafa dila ne na gero dila ne na suminti dan gwate ne ko akaka ne ko wane ne buwa ne ko ma wane ne in dai na wannan abin da ka ɗauki kuɗi ka baki kun ga musulunci ya yi sassauci abin ba ya ƙasa amma saboda kasancewansa dila ya halatta da ce wani abu ko ba zai samu ba sai karshen wata sai ka ce babu damuwa sai ka tura masa miliyan biyar yau nawa ga wata sha shida wannan miliyan biyar da ka baki kafin a je talatin da zai kawo maka kayan nan ya yi harkokin kasuwanci ya samu riba da menene to musulunci ya baki dama saboda me saboda layinsa ne amintacce ne shi dila ne in karshen wata ya yi kaya bai zo ba ka ce kana son kudinka zai ɗauki miliyan biyar ɗin kai baka amma mafiya yawan diloli ba cika samun sabagi ba shi yasa musulunci ya ba su dama shi yasa tun farko na ce muku harkan kasuwanci wani lokaci akwai ɗan wani abu wanda musulunci ya kau da kai musulunci ya kau da kai saboda maslahan mutane ina fatan gadi arrahan dingina wa huwa ja'alu malin shine mutun ya sanya dukiya wasiqatin bidaine wanda take daure da baki mutun ya sanya dukiya wanda take daure da baki ya karbi baki ya bada dukiya mutun ya karbi bakin naira miliyan 10 ko 20 ya bada gidansa ko ya bada motarsa yi dama abinda ake nufi da dingina ke muja'alu malin sanya dukiya wa fiqatin daure bidainin da baki li yastawfa min domin abiya in ta'azzara wafa'uhu idan cikawansa ya gagara min almadini daga mai bada baki saboda haka mutumin da ya karbi bakin miliyan goma ya ba da gidansa to idan lokaci ya yi ya gagara biya sai a sai da gidan in aka sai da gidan sai a dauki miliyan goma sa abin da miliyan goma wancan sai a baki sauran burbuɗin idan ya rage shi kenan a baki burbuɗi bai rage ba ya tashi a tutan babu kuma babu yadda za a yi ka karbi baki ka ba da jinginan abin da bai kai kudin da ka karba ba ba ya yiwuwa musamman ku dubi harkokin banki za a karbi baki miliyan goma ka karbi gidan miliyan talatin bayan sun bari riba ta murkuta ka gidan miliyan talatin din nan za a sayar da shi miliyan goma sha biyar ne kana ji kana gani kana hawaye yasa tun farko waye ce ka je ka shiga riba يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم الله يكوتا ولا يجوز الانتفاع بالرهن bai halatta a yi amfani da jingina illa idza kana lil maslaha sai dai ga maslaha ne mutumin da ya karbi baki sai ba da motarsa to sai ajiye motar ta lalace a wani lokaci sai ka hau motar ka dan yi shawagi a gari sai mun ga wani da mota ya jingina ne su ma shaidu ne eh saboda an bar mota ta dade ba motsa ta ba akwai matsala saboda haka ba za ka baki ba kai sai ka shiga motan ka zaga a ce mala ali ka gamo ka canza mota ne ka ce a jingina ne eh ina dan womin din ta ne shi ma kana womin din sa ne indirectly alhududu dokokin Allah alhududu dokoki jam'u haddin jam'i ne na doka wa huwal man shine tsarewa wa hududullahi dokokin Allah maharimuhu abubuwan da ya haramta allati mana al ibada wanda ya hana bayi min an yankake ruha da su ketarata wa ala murtakibiha a bisa waɗanda suka hau kai hukubatun muqaddara akwai ukuban da aka kaddara fi shar'i a cikin shari'a wahiya sune kamar haka azina zina wa huwa waqtu rajul lil mar'ata shine mutun ya taki mace fil qubuli a gaba min gairi milkin wala nikahin babu mallaka babu kuma aure tunda Allah ya ce illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman i'tada وراء ذلك فأولئك هم العادون والعادون سنة مدينات وهو حرام زنا حرام ومن الكبائر kuma daga cikin manya-manyan laifuffuka ne wa haddu zina hukuncin zina in kana mufinan idan ya kasance katangagge ne zakaran au'unta namiji ne ko mace arrajimu jefewa hatta mauti har zuwa ga mutuwa wa in kana gaira mutin amma idan ba ka tangagge ba ne fa mi'atu jalda bulala ɗari ku gyara fa mi'atu jalda mi'atu jaldatin alƙazafu yin ƙazafi wato ƙarya da aikin alfasha wa huwa ramyul insani bil fahisha shine mutum ya jefi wani mutum da alfasha wa huwa haram wannan ma haramun ne illa bi shuhudi sabita sai ya kawo shaidu tabbatattu wahiya arba'atun udul sai an kawo shaidu hudu adilai wa haddul qadhafi haddin qadhafi idan babu shaidu biduni shuhudin babu shaidu 80 jalda bulala 80 ne shurbul kam shan giya wal mukaddar da abin da yake jirkita hankali wa kullu ma kamara al aqla shine duk abin da ya rufe hankali wa akara ya bugar fa qaliluhu dan kadansa aw kathiruhu ko mai yawan sa sawa'un duk ɗaya ne wa huwa haramun shi ma haramun ne wa hadduhu ainihin haddin sa 80 jalda bulala 80 a sarika sai sata wa hiya akhdhu malil ghayr shine mutum ya dauki dukiyan wani zulman da zalunci wa kufiyatan a ɓoye min hirzin daga wajen tsaro mislihi wanda ya dace da shi saboda duk wanda suke sake akuyoyinsu suke yawo sai yara suka kama akuyoyin to ba sata suka yi ba ba su kyauta ba ba sata ba ne sai ya za ka yi ka sake akuyoyinka suna yawo a gari amma a gidanka a keji ko a akulki suka shiga suka je suka abin nan su wannan hirji shine misali wa huwa haramun sata haramun ne wa hadduhu haddin sata katsul yadi yanke hannu wa rijili da kafa in takarrara in an maimaita بشروط مفصلة بشروط دل دل في المطولات أمن يمن يلتفل ina ba ta gani da sharuɗin sai an koma manyan littafai alharaba fashi da makami wahiyar burudu shine fito na fito da aksi saboda kwace dukiya au katilin ko kisa au irhabin ko ta'addanci wa huwa haramun shi ma haramun ne wa hadduhu hukuncinsa duk wanda aka kama shi da faki da makami a salbu ko a tsire shi a wilkatlu ko a kake shi a katul yadi ko a yanke hannunsa a rijili ko a yanke kafansa a nafyu min al-ardi ko a kore shi daga kasan a kai shi kurkuku a wani gari ala qadri jurmi al-muharib gwargwadon barnan dan fashi da makami ridda yin ridda barin musulunci wahiyar kufru ba da islami sau'a shine mutum ya kafirce bayan ya musulunta bisa biyayya bisa ra'ayinsa shine sau'a binutti da furuci na kafirce au itiqadin ko kuduri na kafirce au shakkin ko shakka cikin ka'idodin musulunci أو فعل هو ده أيكي نكافرتي والردة شنيعة جدا ردة سنة دموني قري وحدها حكمت ردة القتل كين كتا إن لم يتب المرتد إن لم يتب المرتد إدم ردة بيتوبة با أو المرتد هو أن سي ردة نمجي كومتي التعذير gargadi da jam kunne gargadi ko jan kunne duk abin da ƙur'ani ko hadisi bai faɗi hukuncinsa ba kuma ɓarna ne don an kama mutum yana yi shugabanni ko alkali shi zai yanke hukuncin abin da za a masa wannan shi ake kira sa ta'aziri shi babu cikin nassin ƙur'ani babu a nassin hadisi shine ta'aziri yanzu kamar yaran da suke zuwa da ababen hawa su danna suna abin da su rika wucewa a guje suna kaɗe mutane idan aka kama mutum tun da ya kaɗe wani ya je ya ji rauni da bai ne an ce an yafe ko ba ya nan ba wannan abin da ya mai hukuncinsa babu shi a cikin qur'ani babu shi a cikin hadisi to mai anguwa da sauran mutanen anguwa sai su ce duk wanda aka kama shi a kwace mashin ɗinsa a samu wani ɗan hizba kakkarfa ya masa bulala talatin idan sun zartar har wajen Allah daidai ne don ta'aziri ne ina fatan gani kuma abin da ya kamata yi kenan a ta'aziru abin da ake nufi da jan kunne kuwa ta'adibu shine ladabtarwa fi kulli ma'asiyatin cikin kowane sako ko laifi la hadda fiha wanda babu haddi a cikin nafsi wala kafara kuma babu kafara saboda ka'ida duk abin da aka ce maka akwai kafara a musulunci to idan mutum yayi Allah zai yafe masa hmm wa huwa wajibun li islahi wijadin na jan kunne wajibi ne li islahi domin gyara iwijajin nasi karkatattun mutane karkatan mutane don ba ka ba za zauna lafiya wa yurja'u fi zalika amma ana dawowa ne a cikin yankunne ila tihadil hakim zuwa kokarin shugaba ko takadirihi da kaddarawansa lima yarahu munasiba da abin da ya gani ya dace to wani lokaci shugaba ba ki kadai yake yanke hukunci ba zai hadu da dattawa masu experience iri daban-daban sai su zartar da hukunci wa mimma yujibu fihi ta'dir yana daga cikin abinda yake wajabta jan kunne tarku wajibin mutum ya bar wajibi ma alqudrati alai tare da iko a kansa yanzu kan mutumin da ya tafi barike ya kama hanya ya tafi gashiwa ko ya tafi ina ne ya je ya buya ya bar iyayensa tsofi ga sunan anguwa kowa ya san idan akwai hukuma ba yadda za a yaƙi alike ya bar iyayensa mummunan sakamako yana lahira amma kuma barinsa a idon mutane kowa ya sani ba daidai ba ne inda za a iya ɗaukan mataki a kansa da kuma mataki a sai iyaye ba wasa ba ne haka ma mutumin da baya ba da abinci wa matansa an zo an kawo kara wajen liman ko mai wa'azi ne wallahi in ya ba mu abinci na kwana ishirin saura kwana kwanaki goma mu muke cikawa kuma ga yaya ana taɓa shi sai fala to in haka ne ka raba ‘ya'yan mana ka rarraba su da wanda za su karba su ciyar da su to kai ma inda ka yi haka kamata yi ‘yan kwamiti su maka ta'aziri su ja kundanka ko kai baban waye wajibi ne ma alkudar ta alaihi amma tare da iko amma kun san yanzu ba mu da iko babu iko kakada idai ne kamar biyan baki wal khiyanati fil amana da ha'inci a cikin amana wa akali amwalil yatama ko cin dukiyan marayu wa katakalli bi imra'atin ajnabiyya kamar mutum yake banta da mace wanda ba muharramanta ba aw ityanil mar'ati fi duburiha ko yaje ya sadu da matarsa ta dubura kuma ta kawo karansa wa kamal izzakawa ko mutumin da ya hana zakka wa tarki saume ko ya bar azumi wal haji ko ya bar zuwa aikin haji wa gairi hada sauran su min al ibada daga cikin ayyukan ibada wanda ba sai ga hukuncin sa a duniya ba to saboda kada ya lalata al'umma a dauki mataki a kansa al jinayat sai ainihin wato rotse rotse hukuncin abin da ya kafi rotse al jinayat jinayat jam'u jinaya jam'i ne na roƙe wahiyar ta'addi alal badar shi ne mutum ya yi ta'addi ya ƙetare iyaka ga jikin ɗan uwansa bi ma yi ujibu kisasan da abin da zai wajabta kisasi retaliation ramakon gayya au mala ko a ce biya ki kuɗi au kafara ko kuma akwai kafaran da zai wa tanqasimu ila ismail aljinaya ta kasu kashi biyu aljinaya alan nafs roɗe ko ɓarna a bisarai bima yu'addi ila zuhuqiha da abinda zai kai zuwa ga ke da ita az-zuhuq shine ke kadda abu me yake nufi kenan ke kadda rai kashe ta shine zuhuqiha maimakon a ce qatliha kaga wajen boka ka samu karin kalma وهي تعدي على البدن بما ما نروى أنهم قربة الجناية على النفس وتروضي أبثاري بما يؤدي إلى ظهورها قابل ذي كيفيتها وقتلها دككة وهو حرام وانا حرام ليه وإن كان القتل عمدا إذا كسان غنغتي ne ففيه القصاص a cikin akwai ramakon gayya bil qatl da kashewa in lam ya'fu anhu awliya'ul mahsul idan waliyan wanda aka kashe ba su yafe ba idan waliyan sun yafe shi kenan eh wani ne yazo da mashin a guje dan gidan mai hali ko kuma wawa yana zuwa sai taki da wani dattijo ya je fadda shi a cikin kwalbe ana zuwa sai aka samu sai gawansa tun da ya zo da gudun da ya wuce leme wannan kisan gangaci ne menene hukuncinsa shi ma kashe kun san da ana haka ga masu gudu da motoci da babur na wallahi ba za su yi ba yasa Allah ya ce walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun to da aka zo aka ce ya yi dattijo ya rasu subhanallah da aka je aka bincika sai aka samu yayansa guda goma ne duk sun taru aka je aka kira su aka ce ga wanda ya kisa ɗaya yana zuwa sai ga abokinsa ne ya ce abokina yaya haka daman mai yiwa yanka ya shaye ne dukansu Allah ya sauki idan akwai shari'a ta musulunci kashe wannan mai babur din za a yi saboda ganganci amma sai abokinsa ya ce a ni na ya fi masa to kisa ya faɗi shi kaɗansa a cikin goma nan sai a koma diya diya kuma yana jin miliyan 700 ne ya sa wasu malamai suka ce tun da ya yafe to 700 ɗin nan sai a biya diya mutum tara sai a ba su wannan diya su raba a matsayin gado amma banda wanda ya yafe tun da ɗan wiwi ne misali kenan wannan ya gwada waliyan jini suna da tasiri wa in kana alqatlu qata'an idan kuma kisa din ya kasance kuskure ne fa alaihi diyatu to zai biya diya almuaddiya wanda za a bayar da ita almuaddiya a sa shadda ila ahli al-maqtul zuwa ga iyalan wanda aka kashe illan ya aku anhu idan ba su yafe ba diya ma suna iya yafewa wanda ya yafe kuma shi kenan wa tahriru raqabatin mu'mina kuma dole yan ta baiwa mu'mina faman lam yajidha wanda bai samu baiwa mu'mina ba fa siyamu shahrayn mutatabi'ain dole azumin watanni biyu a jere taubatan min Allah wannan tuba ne daga Allah bisa rai guda daya saboda haka mai motan da yake gudun ganganci da mutane goma a motansa sai ya je hatsari duka mutane goma suka mutu a ainihin ganganci ko kuma bisa kuskure to shi kenan mutane goma zai ba da diya wato guda goma in ko ba haka ba to zai yi azumi sittin sittin sau goma saboda kowace rai da nata wala yujzi'u al-it'am anan babu maganan ciyarwa wai a ce idan ba zai iya azumi sittin ba ya ciyar da miskinai sittin to a babin kisa babu wannan babu ciyarwa liman ajaza an raqaba ga wanda ba zai iya yanta baiwa ba a wisiyami ko ba zai iya azumi ba bal tabqa al kaffaratu fi zimmatihi kaffaran nan tana wuyarsa har ranar takin alkiyama in ya je lahira in Allah ta'ala ga dama ya yafe masa tunda ba zai iya azumi ba idan kuma Allah ya ga dama ya azabtar da shi amma rai na Allah ne Allah yana da haƙƙi kamar yadda iyalan kuma suna da haƙƙi wa in kana al-qatl shubha amdin idan kuma kisan wato shubha amdin yayi kama da ainihin ganganci shubha amdin shine aka ce masabar malikiya suka ce uba ne yana faɗa ma yaronsa yace amma kai din nan baka jin magana kana da taurin kai kaddara ma mu dauka saurayi ne kullum yana maka magana baka ji tashi ka bani waje kawai sai ya zaro sanda yana zare sanda yana son ya maki yaro sai yaron ya sunkuya sai ya tsala masa a tsakarka yana tsala ma saurayin a tsakarka kawai sai ya faɗi mace ce yanzu yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un uba ya kashe ɗansa wani ana kiransa shukul amdi diyan mugallaza ce duk yadda aka yi ba za a kashe shi ba an da samu kuskure wasu malamai suka ce duk abin da baya kisa sai ka jarraba shi a jikin wani yaro sai ya zo da tsautsayi wanda ka jarraba a jikinsa sai ya mutu shukul amdi fadiyatu mugallaza idan kudi ne miliyan 700 to zai koma miliyan 900 eh saboda diyatu mugallaza wa in kana al-qatlu shubhan bi idan kisan wato mai kama da na ganganci ne fa huwa khatiratun aidan wannan ma hadari ne babba wa fi hidiyatun mugallaza a cikin akwai diyya wanda ake tsanantawa fakat illa an yi afuwal auliya sai dai idan waliyya sun yafe za ka zo za a bada diya uba ne ya kashe kansa kwarai zai bada diya wani zai ji mamaki saboda me idan ya bada diya ai akwai uwar yaro akwai yan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya suna gado saboda haka za a bada gado babu uba za a ɗauka kawai ubansa ya riga shi mutuwa tunda akwai uwa ɗaya uba ɗaya sannan akwai uwa ɗaya misali sai a zuwa ce to uwa tana da ɗaya bisa shida sannan su kuma waɗancan yan uwa suna da ɗaya bisa uku uwa ɗaya uba ɗaya kuma suna da riganda uba kuma kwata-kwata baya nan alhali a tsarin gado idan uba yana nan kaga uwa ɗaya uba ɗaya kaga uba ɗaya kaga uwa ta su yake yi saboda babu yadda za a yi a dalilinsa wanda ya zo duniya a dalilinsa ya zo ya yi gado bayan ubansa yana nan ba zai yi ba sai na biyu wa ammal jinayatu aljinaya ne ba aljanayatu wa ammal jinayatu amma roɗe alama dunan nafsi a bisa abin da bai kai kisa ba kama fi katse kwarfin kaman yanke wata gaba wato wani bangare aw uduin ko wata gaba aw jarhin ko kuma ainihin aw jurhin ko jarhin ko da ke kusan ɗaya ne jarhin shine ai wa mutum lamba aw laufin ko kuma a masa rauni fa fi hal qisas nan ma akwai ramakon gayya in kana amdar idan da gangan ne aw diyya ko a bada diyya in kana kafa idan kuskure ne illa an ya ko sahibul haqqi sai dai idan mai haƙƙi ya yafi kawai ka zo kana jefa abu kawai sai ka jefi idon wani guda daya sai ido ya tsaye sai aka zo aka ce daman an hana ta jifan nan me yasa kai abin nan kai baka jin magana to kai ma sai a tsiyaye maka idon ka guda daya to wanda ka tsiyaye masa ido abokin ka ne sai ce a'a na yafe masa to sai ya biya diya duk wanda aka halaka masa ido guda daya to ana ba da diyan rabin mutum ne domin tamkar ka kashe rabin mai ido biyu aka ce mai ido ɗaya ma ka kashe masa ido guda to aka ba da diya ne bai akmale ha amma ido biyu aka halaka ido daya rabin diya ba mun ce miliyan 700 ba to zaka ba da miliyan 350 ido daya kunne daya eh hanci daya sannan harce ko haƙwara sannan ‘ya'yan marena ko mace nononta guda ɗaya ko hannu guda ɗaya gaba ɗayansa ko ƙafa guda ɗaya su kutum amma in yatsa ne hamsin min al'ibil zare zuwa goma sha biyar wallahu alamu wale hazihil masa'il ga waɗannan matsaloli shurutun akwai sharuɗa wa ƙawa'id da ka'idodi mufassala an yi bayanin su dalla-dalla fi kutubil fuqaha a littafan malaman fikihu fal yuraji'aha man sha'a duk wanda ya ga dama sai ya koma kansu al-khatima alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu wala udwana illa ala zalimin babu ketare iyaka sai ga azzalumai amma ba'du amma bayan haka فهذا هو آخر ما تيسر لنا wannan shine karshen abin da ya sawwaka gare mu jam'uhu tara shi min al-masail al-fiqhiyya daga matsaloli na fiqhu al-basita masu sauke lil madaris al-islamiyya saboda makarantun islamiyya wa gairiha da wadansu su tashilan lahum domin sawwakewa gare su fi fahmiha wajen fahimtar su wa tamhidan lahum kuma domin shimfida gare su lidraki ma fil mutawwala domin riskan abin da ke cikin manyan littafai min kutubil a'immatil ajilla daga littafan shugabanni masu daraja wal fuqaha'il umala da amintattun malaman fiqh wa nas'aluhu tabaaraka wa ta'ala muna roƙon Allah mai girma da ɗaukaka an yaj'alahu ya sanya shi khalisan liwajhihi al-karim a rubuta shi domin Allah ne wa an yantafiya bihi al-muslimun muna roƙon Allah musulmi su amfana da wannan littafi fi kulli makani a duk inda suke innahu jawadun karim lalle ki Allah mai yawan kyauta ne mai karinci wa sallallahu Allah ya dada tsira wa sallama da aminci ala rasulihi Muhammad bisa manzansa annabi Muhammad wa ala alihi tare da alayensa wa ashabihi da sahabbansa wa man tabi'ahum da waɗanda suka bi su bi ihsanin da kyautatawa ila yawmiddin har ya zuwa ranar sakamako wa akhiru da'awaya karshen ainihin da'awata alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu al masadir wal maraji' wannan ne kawai na kawo mazdari da abin na referentin alfikihul muyassar wa adillatuhu min alqur'ani was sunna li yusuf abu wazir tamamul minna fi fiqh alkitabi was sunna li adil bin yusuf al-azwazi adillatu bidayat almutafaqqih li ayman ali musa al-masri alfikihul muyassar fi daw alkitabi was sunna idad nuqba min alulama الوزير في فقه السنة والكتاب العزيز لعبد العظيم البدوي الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر النمري الفقه المصفى لابن مالك كمال السيد صالح التنبيه في فقه الإمام الشافعي لأبي إسحاق الشيرازي التلقين في الفقه المالكي في الأجارة في الفقه المالكي لأبي محمد عبد الوهاب البغدادي فقه السنة لمحمد سيد ثابت إتهاف الأبرار بتهذيب كفاية الأخيار لأبي بكر بن محمد الحسيني صحيح فقه السنة لأبي مالك كمال السيد ثالث الملخص الفقهي لصالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان الشرح الممتع الشرح الممتع akwai alif da lam li salih bin fawzan da muhammad bin salih al-usaymin al-qawanin al-fiqhiyya li muhammad bin zubayr al-garmati al-muhalla sharh al-mujalla li bin hazim al-andalusi risala li abi muhammad abdullah bin abi zayd al-qirawani al-udda sharh al-umda li abdurrahman bin ibrahim al-maqdisi المعونة على مذاهب عالم المدينة لعبد الوهاب البغدادي زاد المستقنع في اتصال المقنع لأبي النجاة موسى بن محمد الهجاوي عمدة الفقه لأبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي بداية المجتهد ونهاية المجتهد لابن رشد الأندلسي الفقه الواضح الفقه الواضح مواضعنا للدكتور بكر إسماعيل الفقه الإسلامي الميسر لسامي أنور جاهز الدرر المضية شرح الدرر البهية لمحمد بن آل الشوكاني معين التلاميذ على قراءة الرسالة لعثمان بن عمر بن عمر خلاصة الكلام في أركان الإسلام لدكتور عبد الله الطياع وغيرها وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته